والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوامنا والله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na littafi na al'usulus talasa wa adillatuha da shekhin malami shekh muhammad bin abdulwahab allah ya tsanshi allah rahamce shi wanda wannan littafin muna cikin darasi wanda yake bayani na dalilai na nau'uka na ibada wanda malam da ya mana bayanin cewa ibada Allah kaɗai za a yi ma sai ya faɗi nau'uka na ibada musamman ya rakaza akan nau'i na ibada ta zuciya ya faɗi nau'ikansu bayan ya faɗi nau'ikansu sai kuma malam yake yi mana kowace ibada ɗaya bayan ɗaya yake nuna mana dalilin da yake nuna cewa ita ibada ne domin karatu na aƙida ana so mutum ya san shi ne da dalili to malam yake mana dalili ɗaya bayan da mun ga a kusan darasi na ƙarshe abinda ma gani mun ga dalili na arrafa da arrahba da alkushu da kuma alkhashiya wanda su ne a ƙarshe abinda ma gani insha Allah a wannan karatu za mu tashi akan dalili na al'inafa wadda malam ce ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ملتي ودليل الإنابة دليل ديكنا تعالي الإنابة إبادة الإنابة إتا الإنابة شين الرجوع أصلا كلمة الإنابة أيارنا رفت الرجوع أناب ينيب أي رجع كوما تو غرم malamai na musulunci ana niyan da al'inaba arrujo ila Allah bitawbatin saliha bitawbatin nasur wal a'mal saliha ka koma zuwa ga Allah da yin tuba da istighfari da kuma tashi da ayyuka na garnakwai kenan ka iya cewa al'inaba wani nau'i ne na tuba wanda ya sha bambam na ƙarshe wanda bayan Allah suke ka tuba ka koma zuwa ga Allah da barin duk saba ma Allah ba ake sarki kuma ka tashi da ayyuka na garba kwarai wannan shine al-inaba kuma ka koma zuwa ga Allah kana mai tsoro da firgiti a cikin zuciya kada Allah ya kama ka da zunubinka kuma kana mai kwaɗayin Allah ya baka lada ya baka aljanna wannan shine al-inaba kaga ibada ce ta zuciya wa ba shine malaice wa dalilin inaba dalili ta inaba قوله تعالى فقرر الله مدوكين سركي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا كوما إلى ربكم أزوى وأبنجلكم da tuba da tashi da ayyuka na garna kwani da kwaɗayi da tsoro ta wanda shi ne ma'anar al'ina wa aslimu lahu kuma kuma ya kauya da zuwa gare shi don aslimu lahu da ya kauya ke ne ba ku musulunta ba a gare shi a inna ma jidda ma'ana suna iya ɗauka amma ne su ba ba wa aslimu lahu ku ne ka wuya zuwa gare shi ku ne ka wuya zuwa gare shi da dukkanin na markar ku yi tafwidi wa fawwidu amri ila Allah ka fawwada al'amarin ka zuwa ga Allah wannan shi ne kiran abinda yake nihin da ma'anar ta ina ba ɗaya daga cikin malamai abu sa'adat a cikin littafin yake cewa al'inabatu a rujo idan Allah bitauba al'inaba shi ne komawa zuwa ga Allah da tuba al'allama aljirjani a littafin shi a tarifa take cewa al'inabatu ikirajin kalbi min gulmati shubahati ila nuri iman shi ne al'inaba hudda zuciya daga duhu na shubaha da sabawa Allah zuwa ga haske na imani da ayyuka na karnagon kuma ya ce wakila aka ce al'inaba a rujo min kulli ila man lahul kulli al'inaba shine arrujo komawa da barin dukkanin lamurka zuwa ga wanda yake da dukkanin lamurka Allah yana da dukkanin lamurka ka koma zuwa gare shi duk wani al'amurka na duniya ka bar su ka koma zuwa ga Allah wannan shine hakikan al-inaba ta zuba da wasu kuma da suke cewa al-inaba shine ar-ruju min al-ghafala ila dhikr in ka gafala ka koma zuwa ga Allah mai tunawa da Allah da yin azkar da yin ayyuka daga gaba kuma wa minal wahsha ila in ka shiga cikin firgici ka koma zuwa ga Allah kana mai da yake suwa da jin daɗin koma zuwa ga Allah wannan shine dai ma'anoni na al'inaba wanda ba da suka yi malam kuma ya kawo mana aya guda ɗaya wanda take nuna dalilin kasancewa inaba ga Allah shi kaɗai ake yi sannan kuma da akwai aya da take cikin suratul hud shu'aib yake cewa وعليه توكلت النبي شعيب كيتا عليه توكلت وإليه, وإليه أنيب جعلنا ندوغر وإليه أنيب كما إزوا غريش لك القوة دتوبة دعيك نذر ولا إنا لك أي إنا لزور ولا جبهة للي الإنابة إبادة الإنابة الرجوع إلى الله إبادة ولا كده شنو معنى إنابة kenan hakikanin ina ba shine ruju'ul qalbi amma su wallahi ila Allah wahdahu zuciyarka ta bar dukkanin abin da ba Allah ba da koma zuwa ga Allah ta dogara ga Allah da ayyuka na garna bare wannan shine hakikanin ma'ana da Allah shi kadai ake wani kira shine ma'ana ina ba kaga wannan yake nuna lallai ibada ce bai halitta ba a yi ta ga wani Allah ina ba tana daga cikin ibada ta zuciya koda tana da asar tana da gurbi a ayyuka a gabanka amma asalinta a zuciya gurbinta asarinta za a ganshi a gabanka da ayyuka na garin kwai da maganganu su azkar da sauransu sai kuma ibada ta gaba mara ce wa dalilin isti'ana zai magana akan isti'ana neman taimako al-isti'ana zai wa dalilin قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله قال دليل الاستعانة الاستعانة شين طلب العون نيمان تيمكو نيمان تيمكو وأن نيمان تيمكو game da Allah ya taimaka maka ka samu abin alkhairi ko kuma Allah ya taimaka maka ya ture maka abin shari ke talabul aun mutlakan kowane nau'i na aun ka nemi taimako game da abin da babu wanda ya sai ma sai Allah ka neme shi ga wani Allah shirka Allah kaɗai za ka nemi taimakon shi a cikin abin da babu wanda yake iya maka sai Allah shi yasa malamai suke ci a nan gurin la malakul muqarrab ko mala'ika makusanci zuwa ga Allah baka da mai taimako a cikin abin da babu wanda yake iya fi Allah wala rasulul mursal kuma babu wani manzo wanda aka turo shi kowane annabi ne bai halatta baka da mai taimako a gurin shi a cikin abin da babu wanda yake iya wa fi Allah ko wani wali ko menene da halatta ba ka nemi taimako a gurin shi a cikin abin da babu wanda yake iya wa fi Allah amma in abin da bawa yake iya yi ba ne ba ne maka nemi taimakon bawa a cikin abin da yake iya yi ka ce taimaka min da jika guda taimaka min da kama min wannan abin tsora mu mutum yana iya yi amma kuma mutum matacce ba gaban ya iya yi ko ka nemi ka ce ya taimaka maka da kadago kayan shirka matacce ne baya jin ka ko ya ji ka ba ya mai na maka yan kaga wannan shine babi na aqida a wannan bangaren shi ne mala ce dalilin isti'ana dalilin neman taimako qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma ya Allah wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon ka ya Allah nan da akwai abin da malaman balaga da tafsiri ke cewa taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufid al-hasr kaga na'budu iyyaka asalin shi kuma nasta'inu iyaka a sanin shi amma sai aka gabatar da iyaka iyaka dan a gwada maka abin da zai zo bayan iyaka ya ke anta da Allah madaukakin sarki shi kadai iyaka na abu kai kadai ya Allah muke bautawa yadda kai kadai ka tantance bauta ma wa iyaka nasta'in kuma kai kadai ya Allah muke neman taimakon ka kaga nan a ƙarƙashin wannan ayar malamai suke cewa dukkanin littattafan da Allah madaukakin sarki ya safkar sirrinsu yana cikin alƙur'ani sannan dukkanin sirrin alƙur'ani yana cikin suratul fatiha sannan dukkanin sirrin suratul fatiha yana cikin wannan ayar wannan ayar ka iya cewa ta kunshi addinin musulunci a takaice iyaka na abu bauta Allah kaga dama an hayarce ka da ka bauta Allah kuma addinin musulunci a cikin yake da ibada in aka yi maganar ibada da akwai tauhidi da akwai imani da akwai aqida ko sannan kuma hayo wa iyaka nasta'in duk abin da zaka yi duk sababin da ka samu kakkamance dogaro ga Allah maka kakka nemanci neman taimakon Allah neman agajin Allah ka ganin ka yi ibada ga Allah shi kaɗai to kakka yi tunanin wannan ibada ta ka za ta saka ibada abadan ta shi kaɗai na taimakon Allah shi ya sama zan ake cewa babu wanda aiki shi zai sha shi aljanna sai in Allah ya sahi shi da rahama shi mai zada ya ce koda kai mai zada ya ce sahabai ka ce koda kai ya mai zada manzala ya ce musu na a koda ne sayin allah ya gambade da rahmashi ya lulluɓe da rahmashi kinan kaga duk ibada da za ka yi kaka da samun tokoro ai mu masu ibada ne mu masu tsoron allah ne mu masu a dinga kaskantar da kanka dinga neman agaji a gurin allah ba wato sarki allah kama maka allah azabar allah sa wannan ibada ta amsa allah tabbatar da gariganka allah ya kai husnul khatima kaga wannan ayar aya ce mai girman da kuma wannan aya tana nuna maka kai bawa dole ka yi riko da sababi kuma hannu dole ka dogara da Allah ka yi riko da sababi ka bauta ma Allah ka dogara da Allah ma'auki zai ka nemi taimakon shi agaji shi haka to in ibada an a addini an shar'anta maka haka ina ga lamari na duniya duk abin da zaka yi ka tashi ka nemi sababi ka yi riko da sababi sannan ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah idan wannan kaga ayar da take zo ta al-isti'ana ibada ba a neman taimako ga kowa kowa ne ba a neman taimako a gurin kowa ya san Allah ya iyyaka na'budu ya Allah kai kaɗai muke bautawa yanda kai kaɗai ka cancanta mu bautawa kuma wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakonka a gurin ka kaɗai cancanta a neman taimako a cikin abin da ba wanda ya isa ya yi sai Allah to Allah ka yake da wanda ya kusa nawa shi ne a isti'ana a hadisi manzo ba sai ke cewa mala ya ce wa fil hadis ya zo a hadisi idan ta'anta fasta'in billah idan ka nemi taimako idan kana ne kana so ka nemi taimako fasta'in billah to ka nemi taimako a gaba idan ta'anta idan za ka nemi taimako kana son neman taimako neman agaji kada ka nemi taimako a wurin wani ka nemi taimako a wurin Allah fassara ne wani ya zo a jumla na hadisin da manzana sama ke nakana wa abdullahi bin abbas tauhidi da sani na aqida yake ce mishi daga cike yake ce mishi ta'arruf ila Allah wa fa ya ranka fi shidda da sauran malaman da suka ga hadisi daga cikin wannan idan ta'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako a wurin Allah shi ka cikin abin da babu wani wanda ya ce maka sai Allah to ka yi mutu bako a wurin Allah arziki lahiya kuɗi ilimi matsayi kaza duk wani abin da kake nema neman aljanna haka da abin Allah da kai wanda yan kaza matukar to ka ne mutu bako a wurin Allah to Allah zai amsa maka amma ka ne mutu bako a wurin Allah kana mai yaqini Allah na da kudura na da iko akan ya biya maka bukatun ka sannan kuma ya zo a hadisi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah kai ka dage akan abin da zai amfane ka kai riko da asbab ka dage duk abin da zai amfane ka ka dage ibada ce neman kuɗi ne neman halaka ne aiki ne neman ilimi ne ka dage akan duk abin da zai taimake ka amma wa kakka dogara akan wannan abu wasta'in billah ka nemi taimakon Allah yan kaga al-isti'ana ibada ce ba rita ba a sarrafa ta ga wani Allah wani shine dai bayanin da ya shahi a babina al-isti'ana insha Allah ma'ana ta wato ko sai kuma dalili na al-isti'aza neman tsari al-isti'aza talabu al-aun neman tsari shi kuma an ana neman tsari ka shiga matsala ko ko kana tsoron wani abu sai ka nemi Allah ya kare ka in aka ce al-isti'aza mutlaqan neman tsari daga shaytan ne galiba shi ne a'udhu billahi minash shaitani rajim wala tahimma zama mashura ko da kuma a'udhu billahi samil alim min hamdihi wa nafsi a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamdihi wa nafsi wa nafsi wanda shine al-isti'aza mutlaqan wanda na daga cikin al-isti'aza wannan mutlaqan na daga cikin ababen da Allah yake kare ka daga rudin shi dan duk abin da zaka yi kana tsoron shi din ka maka rudi to kai shi wani ya husata ka kaga hushi yana neman zo maka eh istiyazan nan sau bakwai bangaren hagu in ka kato a wasuwasi ne shi in ya sa ka yana ruda maka zina yana ruda maka ƙarya yana ruda maka cin kudin haram yana ruda maka ayyuka na haram yana kiranka yana bayyana maka hanyoyin wuta yana kawata maka ita ka yi istiyaza za ka samu sauki karatu ne za ka yi kana tsoron ya yanke maka ka yi istiyaza sallah kamara da isti'aza ha da sauransu don wannan shine al-isti'aza bil itlaq in aka waje ana nihin da ita al-isti'aza ta mai shaytan to kuma al-isti'aza ba iya ga shaytan ba ga dukkanin wani abun tsoro ga dukkanin wani abun da kake tsoron shi ko wani abun da kake tsoron ya same ka kana neman tsari abu Allah daga Allah dauke sarki ya kare ka daga sharrin wannan duk wani abun da yake da sharri ba iya shaytan ba kawai amma fil ghalib ana nan da daga cikin isti'aza in za a karanta alqur'ani fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim in za a karanta alqur'ani shi kamar yake cewa duk lokacin da za a karanta alqur'ani kada ka mance isti'aza ko da aya ɗaya ce za a karanta duk lokacin da za ka fara karatu kada ka mance isti'aza saboda kashe ɗaya ka maka wani sallah ma in za ka fara bayan ka yi du'a istiftah za ka yi isti'aza bayan shi yake yi basmala yake yi fatiha ko haka ake so shi yasa duk mutumin da yake garajen buɗe sallar shi babu wanda na rabin ta ga yana buɗewa shedan ayyukan ayyukan ya kama ka kama he ya san yadda ya karkatar da zuciyarka daga kushuri daga samun cikakken cikin ladarar sallah haka wannan kenan shi shine al-isti'aza kenan al-isti'aza shine talabul aun neman tsari ga dukkanin abin da kake tsoro wadda mala ya ce wa dalilin isti'azati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq wa qawluhu qul a'udhu bi rabbin nas mala ya ce dalilin na isti'aza sai mala ya ka mana ayoyi guda biyu na farkon المعوذتين da akwai surori guda biyu wanda ake ce musu al-mu'awwizatayn shine qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wanda manzon Allah yana neman tsari da su in zai kwanta barci yana karanta su ha in sahiya yana karanta su bayan kowace sallah yana karanta su in mutum ya karanta su Allah na tsare shi Allah na kare shi kuma yana rukiya da su ma yana rukiya da su yana hada da suratul ikhlas ya karanta su ya tofa a hannu ya shafa inda ya tsara a gare shi kuma wani ma yana iya wa wani rukiya da su kamar yadda Aisha ta kasance tana karanta ta tofa ta shafa ma manzo Allah kan sama abin da ya tsara ya yake shi kina ana rukiya da su ana karanta yaro da zai kwanta barci da sauransu in yaro bai kai bai karanta zai wuri da sahi a karanta a shafa mishi haka da maraice a yi mashi azkar zazzabikan su ababe da neman tsari kina ana neman tsari a goma na ma'auki sarki da wannan ma'aukatai kuma a cikin su damar umarni ne aka yi ka nemi tsari allah kare ka da wasu tushishika na sharri wanda ke iya faruwa a wuri aya ta fari mala yace kul a'udhu bi rabbil falaq kace wa aka cewa kul dinnan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababin tafkasu ya zo shine amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da Allah da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan rishin nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma dan a shar'anta mana wani ladabi daga cikin ladabbuka na musulunci da wani hukunci daga cikin ahkamin musulunci in an wa mutum sihiri ya zai inda ba a yi ba haka da mutane dawon sun shiga cikin rudani in an maka sihiri ya za ka yi to bakka da bakka da makubuta in an maka sihiri ga hanyar da annabi ya yi to haka za ka yi bakka da hanyar da za ka je ka samu boka ko malamin tsubu ya maka wasu ababen rubutu da sauransu ko dan bori ko dan ina da kare ko maka bana bakka da wannan mahutar an riga an koya mara shi ne da hikima ta yin haka kuma da aka wa manzantar sirri bai ga tasiri da istifafi na malamai akan abin da ya shahi manzanci bai ga tasiri inda ba ya tasiri abin da ya shahi al'amurka da nuna amma abin da ya shahi annabci da isar da sako bai ga tasiri kuma hadisi ya inganta ingantacce na hadisi da akwai wanda suke sa'ar irin wannan hadisan da sauransu suke bayyana kina an raina manzo Allah a ce an yi mishi sun da sauransu to kaga wannan shi yasa duk mutumin da zai auna dalilai da kwakwalwar shi wallahi ya bar hanya duk mutumin da zai karanta hadisi bai karanta bai je ba gurin malaman da suka yi shi sanin ilimin hadisi malamai magabata wanda suka yi yin kaya cikin ilimin hadisi ba su gaya mishi ba mai ake yi ne ya yi ba dole zai samu kaya shi yasa ta wannan babin ne aka haramta maka yin karatu a gurin ma'abucin shubha da ɗan bida saboda zai ruda maka ƙwaƙwalwa ne zai ta kawo maka matsaloli ya gaji mutum ya sa muna cikin rudani an ce kaza an ce kaza daman an ce ka nemi ilimi a gurin malami na zarafin wanda zai koya maka addini zai nuna maka allah ba wanda zai nuna ka maka wai shubha da rikitarwa wasu mutanen wawaye ne dotso ne wawaye ne dotso dotso shi ne wanda bai da hikima in mutum yake jami'a abin da ya ga ana koya a jami'a na saɓani da maganganu da sauransu ya ce ya kwaso da su dinga zuba mutane a wajen jami'a ko mutumin da yake karanta falsafa da akwai abin da a fasali yake gare shi ya san in zo bayyana a iya yanka shi to ya kai abin da ya sha ya addinin musulunci gurin wasa to kaga matsala likita da akwai abin da yake karanta a cikin likita ba ya yarda ba ƴaƴan shi da gani ma in yana bincike ba ya yarda ba ƴaƴan shi sani ba ya yarda mutane su sani aka ce an taɓa yin kuskure za a yi wa wani tiyata sai aka na tambaya an zata da aka sa mishi anesthesia an zata hankali ya riga ya wuce ashe shi yana da daga cikin mutane da kwakwalwar ba ta bushe ba sai aka ji tattauna da ake wannan yake yana iya ruwa wannan yake bayan iya ruwa wannan yake majara ba mu kuɗa san lokacin da ya tashi mai dangara da mu to kaga irin wannan yanzu likita ya zo dinga gayawa al'umma irin wannan ababen ba aje ba likita to shi ne matsalar ya kaga mutum ya je jami'a da musulunci ya yi karatu in ya ga irin saɓanin nan kai da wajibi ne akan ka kake jami'a kai karatu an gaya ma sabani da maganganun malamai ka zaɓe ka hudu na gari na kwarai hanya ta kawai ta kwarai ka isarwa al'umma kawai ya kazo ka kawo su ka ruɗa mutane ƙwaƙwalwa su ba su ba karatun da za su iya gane wannan shi ba ce zama الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه wanda za su ji magana sai su ji kyakkyawa su zaɓo me yasa a jami'a ake baka ilimi da tsakanin malamai da maganganun malamai kyau da kyau bal ma har a koya maka addinin buza da sauransu don ka iya mukarana ka iya sanan da'awa ka sanya za ka yi ka hutu a kyakkyawa wanda za ka yi sana mutane to amma wasu dutso ne wawaye kawai in yaje kwaso ka rikicin ka baki ne zuwa mutane وهذا الشيء علي بن ابي طالب يقول حدثوا الناس بما يعرفون قليما متاني بيان da magana da yanda za ka iya ganewa in baka da in hanyar da za ka iya ganar da mutane to ka zo ka sanya su su kafirce wa Allah kaka zo ka sanya su yadda za ka karya ta Allah a kiribin a yin sallallahu wa rasuluhu da ke kuna so a tsare ta Allah da manzon shi in kuka ba mu mutane labarin da kwakwalwar su ba iya rikewa ko kuma kuka ba su labari ta hanyar da ba ta iya ganewa Allah ta yi maka Allah ta yi maka sauya kenan wannan shine dan tarihi akan abin da ya shahi sababi na abin da ya shahi na kissa na sihiri sai mu dawo kan sura ta fari mala ce kul a'udhu bi rabbil falaq Allah yake cewa kul a'udhu bi rabbil falaq kace a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falaq dare wanda yake cetowa ko kuma hakkin da yake cetowa ba karshen dare imma dare da yake cetowa wa imma kuma hallo haske da yake cetowa faliqul isbahi Allah ba ke zarci shi wanda yake keto da haske a cikin duhun dare haske na asuba kenan ubangijin alfalak ina ketowar haske a cikin duhun dare da asuba kenan ko kuma ketowar da yake suna shi duhun a cikin wuni kai tsaye duhu ya zo ko kuma falak agin dabino da makamantan fasarorin da malamai da suka yi almin kenan ina neman tsari da ubangijin alfalak ka iya ta ubangijin asibani wanda ya take kyotowa da haskenta ta bushe da dare kula zuwa bai fara min sharri ma khalaq ina neman tsarin shi ubangijin alfalaq ya kare ni min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta shi yasa ce da akwai azkaran da manzo Allah ya bayyana da sira irin wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma ha min sharri ma khalaq ina neman tsarin da Allah da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah sifofi ne na ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku ya kare ni ni sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta gaba kida shi sauna da tana da wani Allah ce duk wanda ya wade ta ya zauna a guri har yana da wurin babu wanda ya ce ta shi ba ba kuma shi da amma ka wade ta kana da yaƙini kana tsoron za a maka wani sharri da makirki diranka ma'aikatarka ka dinga hudu da in za ka sha in za ka hoto da gida hudu in za ka zauna guri hudu allah zai kare ka in za a kwanta barci hudu daji in za ka zauna ka hudu ko ina za ka shiga hudu ka ga batta da yawa batta da me yake suna tsawo allah taimaka kenan kula auzu rabbin falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab kuma ne daga sharrin duhun dare wanda yake rufuwa halittu kaga duhun dare da akwai shirnuka da dama matsiyarta a lokacin suke baza ko masu aljannu lokacin suke baza matsalolinsu haka shekaru da makamanta masu ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد كما الله كاري daga sharrin mata masu yin tofi a cikin tsauri kiran mata matsayin nan da yasa aka sanya mata saboda su mafi yawan su suka yi boka ya suka yi riban har ma namiji matsayaci ya shiga ciki amma na shi aka zallaba jalibin wa'anda suka yi yawa mata za a ga su da kansu bokaye da 'yan tsubbo da malam boka da 'yan bori da 'yan ina da kare ta suke ɗan izala sun kawo musu matsala ahalin suna sun kawo musu matsala sun buɗe matan makarantar matan aure ana rage musu fitar za a ga ta hanyar mata suke ya da wannan shi yasa wallahi dole ne an tashi akan koyar da mata tauhidi da addini da aqida duk makarantar mata na aure ne kuma kamar ta haka a dinga rakkazawa a babi na tauhidi da aqida Allah ta yi domin sharri ba su iza kuma sharri ba ta tsibar wa min sharri hasin iza hasin haka kuma Allah ta kare daga sharrin da ya hassada a lokacin da yake hassada shi mai hassada abu ne wanda ya kamata mutum ya nemi tsare da kanshi a ba kinan wani shi ne kaga wani ke wata ga Allah kaɗai ake neman tsari shi ne al-isti'aza ha kuma zai kula a wani da rabbin nas ka ce ya Allah ina neman kula a wani da rabbin nas ka ce ina neman tsari da rabbin nas da ubangijin mutane kula a wani rabbin nas min sharri kula a wani rabbin nas malikin nas wannan mamallakin mutane wanda ya halice su shugaban mutane wanda mamallakin su shi ya halice su ilahin nas ubangijin mutane wanda duka yaban Allah na ɗauki zarge da ke إله الناس من- آه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر آه، من شر الوسواس الخناس الله تكاري من شرنا الوسواس شيطان وند yake maka waswasi yake zo maka da ruti al-khannas wanda in an ambata Allah in an ambata Allah yake guduwa shi yasa maganin rutin shaytani ambata Allah الخناس malamai suke cewa alladhi yakhlisu wa yahtafi idza zikra Allah wanda yake koyewa ya gudu in an ambaci sunan Allah alladhi waswisu fi sudur nas wanda yake sanya waswasi a cikin zakatan mutane kinan kaga dukkanin su wannan dalili ne akan cewa neman tsari da Allah ba aukin sarki kada ake hada Allah ce maka kinan wannan mu'awizatain inna tare da suratul ikhlas suna daga cikin ababen da ake karantawa domin Allah kare ka Allah kare ka da dukkanin musulmi a yi ƙoƙarin kiyaye su yana da mahimmanci Allah taimaka Allah sa akhir suna daga cikin wa- azkar da dama wanda ana mafiya da su da sauransu hada kin wannan dalili ne akan cewa isti'aza a gurin Allah madaukakin sarki shi kadai ake a gurin Allah kadai ake neman tsari a gurin Allah kadai ake neman kariya da dukkanin musulmin da suke afkuwa ga mutum na'am na'am kenan wannan shine eh, al-isti'aza malamai suke cewa al-isti'aza fil ghalib mimma huwa sharr al-isti'aza neman tsari ga abin da yake sharri ne a gare ka Allah kare ka to da akwai akasinta shi al-liyaza aluz hada maimakon a'udhu yake ce aluzu shi kuma al-liyaza min ma huwa khairu neman Allah ya kama maka akan ka samu abin da yake alkhairi ne a gare ka kana so hada shine wani sha'ir yake cewa kamar da malamai suka nakalto eh mutanabbi duk da shi mutanabbin ya faɗi ne ga wani wanda yake yabo amma Allah ka ɗaya tanjin da gawa haka ya man aludu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udu bihi mimma uhadiru yake cewa ya kai wanda man aludu bihi fi ma u'ammilu wanda yake neman agaji a gurin shi ya kama min a cikin abin da yake nema nake so in samu wa man a'udu bihi mimma uhaziru kuma wanda yake neman tsari ya kare ni daga cikin abin da yake jin tsoro wannan duk da ya faɗi yana ban wani shugaba Allah kaɗai ya tantanta a siffanta da haka da sauran abin wasu malamai suna ba shi waje wanda yake ana ne suna ce yana ne da shi Allah almihim dai wanda shi ne mahallin shahid dai dan mu san da akwai al-isti'aza da akwai al-liyada al-liyada aksi al-isti'aza na'am sai dalili na gaba eh, ibada ta gaba dalilinta shine al-istighatha neman agaji shi wannan kuma ka riga ka shiga cikin matsala ka riga ka shiga cikin bala'i cikin musiba ka riga ka shiga cikin ha- kana ganin halaka sai ka nemi agaji a gurin Allah ba wuce sarki ya kubutar da kai daga wannan musiba da halaka rashin lahiya ce matsala ne talauci ne eh, neman halaka ne a cikin ruwa ko makamata malam kawai ya bibiya abinda gulatu sufiya wanda suke yin shirka daga cikin sufiya suke yi wa shehunansu nan a nan nijar ɗaya daga cikin wasu shehunai ya shiga gidan fere yake bayyana fadalata da yake da suna ta wani wali suna ta yi da shi da muridin shi yake cewa muridin yake cewa muridin ya dinga kiran shi sai muridin ya ga shehu yana kiran Allah shi kuma yana kiran sai ya kira ya Allah yana kiran Allah sai ya durmiya muridin sai shehu ya ce mishi kai da ya ce ga abin da zaka dinga kira wane ne kai ka kira ya Allah dole ya ka bi ta hanyar Allah da akwai matsala Allah ke da makamanta haka za ga suna hudu wanda za ta shehu ta hanyar yin sarrafa wani abu na ibada ga a gare su Allah ke na kenan shine al-istighasa kenan al-istighasa talabul ghamr neman shi ne za ga da dama za ka ga suna cewa sai suna sanya ma shugaban su ghausul zaman ghausul arwah hmm. al-ghausul akbar mai ba da agaji na zamani a wannan zamanin babu wani mai ba da agaji ne gausul agawas mai ba da agajin masu ba da agaji subhanallah al-gausul akbar mai ba da agaji babba ya kaga irin wannan suna da an saba da sai ya wasu ɗan ko hagan wannan martaba ce daga cikin martaba ta waliyai na sufai sufai kenan in yi zamto gausul agawas ya duk wani mai ba da agaji bayan shi ke za za ka ji ana waɗanda daga cikin fadar shi ka ji ana cewa ya hito jirgin ana tafiya a jirgi mai ya ƙare sai koya ne ba ka yi hito ya rike jirgin ne ko ya ko kuma ya yi tafiya a kan ruwa ko an kiraye shi a cikin jirgin ruwan mali wasu za su jirgin ya je ya tseratar da su maganganu ne wanda hankali ba ya iya ɗauka wani duk wanda ya rana haka ta akwai matsala a wajen shi imma yana ganewa ya san da akwai matsala amma ya yarda saboda aƙidar shi ce dole ya kare kaga da akwai matsala imma kuma ya ko wawa ne mai kwakwalwa timar kai wanda ne za a gaya mashi irin wannan abin ya gaska Allah ke kenan wannan shi ne al-ighata kenan neman agaji a gurin wanda ba a neman agaji da babu wanda ya sai maka sai Allah ka neme shi a gurin wani Allah shirka neman agajin da mutum yana iya yi maka amma kuma wannan mutumin a mace yake ko bayya guri to shirka misali in za ka faɗi kaga mutuwa ta kai yawan shiga ko to shehu ya riga ya mutu sai ka ce ya shehu wani kama mu a kai shirka ko kuma shehun yana da rai ma ko makamantan haka za ka haɗe kake shehu wani kama mu mashirkar yana da rai amma bai yawo a amma kuna tafiya da wani ne da tiye ne kai kaga kayi ta tiye kana neman haɗuwa ga wani a kusan kasar mai jandan ka ce wani da Allah ne kai ka umar haka yana iya Allah ba shi wannan damar wa ba kuma kai ma dama za ka yi da Allah ka rike ne idan ka gaida ka haɗa shi da Allah kuma shi ma an zai maka agajin zai maka dan Allah ne Allah ya shar'anta yin haka haka da makamantan haka kinan neman agaji a cikin abin da babu wanda yake iyawa sai Allah wannan abin shirka ne sai wannan shine al-istighatha wadih shine al-istighatha asalin kalmar shine al-ighatha talab an-nasr idza idza idza idza awda al-shakhs fi al-halak واضح al'allama ibn al-qayyim a cikin littafin shi bada'i'ul fawa'i yake cewa wa ma'alumun anna listighasa inda ma ta kunu ba da zu'ur fa zu'ur shartun fiya istighasa sananne ne ibn al-qayyim yake cewa tana kasancewa ba da zu'ur bayan ka shiga cikin tsoro ita istighasa neman agaji sharaɗi ne sai ka shiga cikin tsoro kwaduwa ce ka tsorata ruwa ne ka tsorata wuta ce ka tsorata mota ce taso tana neman watsuwa ka ce inna lillahi wani kuma yake ga ya kama laya shi inna lillahi kaga ya kama laya wani kuma kaga ya kirayi shehu wani kaga ya kirayi aljana wani kaga ya kirayi baki wani kaga ya kirayi doguwa to Allah kaɗai ake nema ka ka shiga tsoro wannan firgicin da za ka ka nemi agaji to Allah kaɗai kinan ka saba Allah kaɗai za ka kira Allah kaɗai za ka nemi shi ne ɗaya ka yi miki wani wannan kinan ita ce a istighatha ma ce wa dalilin istighatha dalili na istighatha qawluhu ta'ala fa tara Allah madaukin sarki iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum game da yaqina uhud lokacin da sahabbai musulmai tare su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tattaghishuna rabbakum Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke neman agaji na ubangiji ku kuna ganin halaka ga kafirai suna neman galaba akan ku fastajaba lakum ya amsa kamar ka iya cewa wannan duk wani musulmi ka dinga tuna yakin Uhud ga galaba ana ganin kafirai suna neman galaba akan musulmi suna neman istighasa a gurin Allah neman agaji a gurin Allah kai tsaye Allah ya amsa musu to kai ma duk matsalar da ka shiga katina wannan ayar istafari su wa makon fasala ba kun kuma katina an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah wani ne yake amsa ma mutar wanda yake cikin tsanani yake cikin halaka yake cikin matsala yake amsa mishi idza da'ahu in ya rufe shi kuma yake sanya ku zanto khulafa al-ard kuma yake gusar muku da mummuna da yake neman samun ku ai lahumma Allah shin tare da Allah da akwai wani Allah kadai yake amsa shi yasa malamai suke cewa wannan aya in za ka yi addu'a ta zamto daga cikin abin da za ka majje da Allah ka girmama Allah tana daga cikin abin da take sa hale maka amsa addu'a ka ce an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard ilahumma Allah sai ka mahada da addu'arka da bayan kama da duk wani ababe na yau saboda guri ne na neman agaji ba guri ne na neman agajin Allah kamar kana ganin halaka ne sai kake kiran Allah ya kama maka ya hudda ka daga cikin matsalar ba kiran kada zuciyarka ba a so ta rabu da Allah mai wannan shine malaci dalilin istighatha kiran ayan da cikin suratul anfal wadda tana bayani ne akan lokacin da musulmi a yakin wanda suka nemi agaji a gurin Allah madaukakin sarki fasta jaba da kuma Allah madaukakin sarki ce kai tsaye sai Allah ya sanya amsa mu shine kenan malamai ke cewa shurut na istighas sharadi na fari abinda babu wanda yake iyawa sai Allah ka neme shi a gurin wani Allah to wannan shirka ne babu wani wanda yake iya sai Allah ka nemi shi a gurin wani Allah shekara to abin da bawa yake iya yi ka nemi agaji a gurin a gurin bawa a cikin abin da bawa yake iya yi dole sharadi ne ya zamto wannan bawan da zaka nemi agaji a gurin shi a cikin abin da yake iya a raye in a mace yake kaga shirka haka ruwa ne kake so a baka ka sha ka nema agajin a baka ruwa ka sha a gurin mamaci shirka duk da bawa yana iya yanzu da kasance rarrage ne na biyu ya kuna habiran yana nan shehu bayyanan yana wani guri ka nemi agabi shi a kan yabe koma abinci ko makamanta haka shirka wasu kuma suna yin haka kuma a maiko musu shekanu su maiko musu don su kara dirbiya su cikin bata ya ce shehu wani da allah abinci nake so a maiko mun ga cikin aljanu su ɗauko su maiko musu بالله هذا من شركة واضح كده أن يكون حاضرا ينانا نأكو شرعي نأكو أن يكون قادرا شرعي زمتو ينادى إيكو أكن يمك وانا أبو كتير وانا أرزكاني da akwai mai arzika wanda ba Allah wani ba ni lahiya da akwai mai bada lahiya wanda ba Allah amma likita wane da Allah ihun magani haka yana iya ya yi maka magani amma lahiya waraka sai da ya ce ina kyautata da sa ɗan musulmi da ya ce ina kyautata da sa insha Allah za ka samu lahiya ko amma ma waraka a hanyar Allah ta magani da makamanta haka na uku an ya kuna sami an yasma lokacin da aka nemi agani shi yana jinka ko da a halarce ke amma ba ya jinka kake neman agajin shi ba dai ba da sun ce da halitta ba haka kuma wannan sune sharuɗa na istibata game da da yake suna bawa a cikin abin da yake iya yi haka wannan sune sharuɗa sai ibada ta gaba shine ibada ta azzabu yanka haka ibada ta yanka haka Allah yake cewa wa dalilin zabhi qawluhu ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ولكن دليل نقبة شنو دليلنا الذبح دليل ينكا الذبح ينكا دبا ذا أيتا دومن الله ذا أيتا دسومن الله idan ka yanka dabba domin wani Allah domin ibada ga wani Allah ka yi shirka idan ka yanka dabba domin a da sunan wani Allah ka yi shirka wani namun ya zanto haram yanka kenan yanka wasu dabbobi yanka sake kamar rago da timkiya da sauransu wadda da akuya da kaji da sauransu wasu dabban kuma ire su ake yi soke su ake yi a wuya kamar ratuni wannan al'adar laraba mu a nan taushe shi ake a kama shi a tsarni shi a yanka shi ko tsoron shi da suke da wadda kamar kuma hannu maraƙe shi maraƙe biyu ya haɗa wasu suna sokewa wasu suna yankawa wadda ji da sokewa an gane ta yi sauƙi wadda ta yi sauƙi wadda wanda kiran shi ne kiran azabhu shi ne yankawa wadda annahu sokewa duka kuma alƙur'ani ya yi amfani da su kaga a wannan da yake da suna a cikin suratul kautsar Allah ba oke sarki ce ina wata da kautsar fa salli ya rabbika wa anha kai sallah domin ubangiji wani har ka soke dabbaka ta ibada kaga raƙumi soke shi ake kawai shi ne mafi yawan dabbobin da ke yankawa larabawa ya kai bayan haka wannan haƙwada amma dukkanin nau'i na yanka dole ka yi shi da Allah wanda ya cewa to mahauci da yake yankawa domin ya saida ya yi shirka ai zai yanka dabba domin ya kai da ya nemi halak neman halak kuma ibada ne domin Allah ne yake a wani ga wannan ya yanka domin ya karrama bakon shi zai yanka ne domin Allah ya karrama bakon wannan domin Allah domin karrama bako ibada kaga duka yana komawa yanka domin Allah kai ake ko da ba yanka bane ba da ibada tsantsa amma aka je aka zo dole dai za a ƙarshe dai domin Allah ne ba shi sai kuma zo da sunan Allah dauke sarki wani ke shi ne da yake suna ibada malai cewa dalilin zabhi dalili na yanka qawluhu ta'ala kasancewa yanka ibada ne wannan yankan ya dauki dukkanin nau'uka na yanka wanda a zahiri ibada ce tsantsa kamar yankan da ake a aikin haji kamar yankan da ake na layya kamar yankan da ake na sabga na karuwa in mutum ya samu kamar yankan da ake na walima ibada ce kamar yankan da ake yi na neman kuɗi kamar yankan da ake yi na girmama bako da makamantan haka dukkanin su ibada ke sa Allah a gurare da dama ya haɗa yanka da sallah fasalli li rabbika wanha kul inna salati wa nusuki sallata da yanka dan a nuna maka yanda sallah domin Allah za a yi kuma yanka ma domin Allah za kaga al-allama ibn al-qayyim yake cewa fa inna nafs az-zabhi wa iraqati ad-dami maqsudun wannan yankan da zaka yi ka zubda jini shi Allah yake nufi in kai shine ibada kaga ina ji zai makar dai kenan almihim wannan magana ta al'allama ibn qayyim yana bayani cewa a kowane shari'a za mu gada akwai ibada ta yanka da akwai ibada da tafarla kowace shari'a ta zo da wannan da akwai ibada ta yanka da akwai ibada ta sallah wannan shi ne za a taɓa abin da ya bayyana insha Allah sai mu dawo kan aya kul inna salati ka ce inna salati lalle sallata da nake yi wada dukkanin sallata dauka sallata ibada sallata wajibi sallata nafila da kuma wannan addu'o'i ga hakika duka sun shiga ciki wa nuski da kuma yankana annusuk shine ibadatu dhabhi yankana ibada ta yankana ta wajibi da ta mustahabbi duka ta shiga ciki wa mahyaya da rayuwata wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su mallakin Allah ne yanda ba zan yi sallah ga wani Allah ba ba zan yanka ba ga wani Allah yanda Allah yake mallakar rayuwata da mutuwata to Allah shi kadai yake mallakar in mushi sallah shi kadai yake mallakar in mushi a wannan karshe ne wajen bayani cewa yanka ibada ne domin Allah kadai zai والماتي لله رب العالمين دكان نسو ملكي ne na Allah madaukakin sarki Allah shi kace cancanta da da su wa'in rabbul alamin ubangijin talikai sai aka ƙara takidi la sharika lahu bai da abokin tarayya a cikin wa'annan alama da sauran su ne wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni kadaita Allah a cikin ibada da tsoron su wa ana awwal muslimin ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma Allah ta saba shi ne farkon musulmi a wannan al'umma babu wani wanda ya fara musulunta kan shi shi ne farkon musulmi haka bayan shi sai da yake suna daga cikin dattijawa mata abubakar daga cikin dattijawa mata khadija daga cikin samari matasa ali da abi talib daga cikin bayi bilal haka haka haka har musulunci ya fara shi yasa sai daga cikin wani malami masanin tarihi masanin falsafa ya ce duk duniya ba taɓa ba aihuwar ɗa kawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba musulmi bane mai yace kawan muhammad ya yace saboda mutumin da ya zo da ra'ayi a gurin shi ra'ayi ya zo da ra'ayi tun mutum ɗaya ɗaya ɗaya suka fara imani da shi hatta kai duniya gabaki daya hatta kai a kowane zamani na duniya gungun jama'a da yawa a rukun suke imani da wannan abin da ya zo da shi tun da ake duniya ba taɓa samun ba mutum kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sun ya mu cikin al'ummar shi tabbatar da mu kuma Allah ya amka mu ceton shi insha Allah sai ma ya ce wannan aya kenan ta cikin suratul an'am ayoyin guda biyu daga cikin suratul an'am sai ma ya ce wani da sunna daga cikin su daga cikin dalilai da suka zo a cikin sunnan manzo Allah ta sama kenan daga cikin aya kuma na dalili shine aya na tasawwatul kautar inna a'tainaka al-kautar wa salli li rabbika wanhar wadih wanda malamai suka ce tana bayani akan da yake da sunan tana bayani ne akan layya kuma an yi sallar idi wa salli li rabbika sallar idi ko wanda har kuma kayyanka domin wadih wa min sunna daga cikin sunna hadisi ya zo la'anallahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma dukkanin mutumin da ya yanka ga wani Allah wanda hadisi ne Imam Muslim ya rawaito shi daga Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib a cikin hadisi yake cewa manzo Allah ya tsine wa wasu nau'ika na mutane guda hudu daga ciki la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma ma'aifin shi ka tsine ma ma'aifan wani shi ma ya tsine ma ma'aifanka ka zagi ma'aifan wani shi ma ya zagi ma'aifanka to Allah ya tsine ma wanda yake rawa la'ana Allah man awa musbitan Allah ya tsine ma wanda ya agaza ma mutumin da yake kirkire a cikin addini yake banna la'ana Allah man gayyara manarar al Allah ya tsine ma wanda ya canza iyaka karan ka in ka zo ya kashi da makwabcin ka gida ya kashi da makwabcin ka da rangan ka tsora ka tanga a cikin yanki da makwabcin ka gona ka matsa ka yi waye da makamanta haka wannan tattaza to ina ga wanda ya tace karin haka ba shi tsira ba ba kaɗan bane ba ko sannan kuma hannu na hudun shi ne na la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Allah ya tsini ma wanda ya yanka ga wani Allah wanda ya yanka ga malamin kuhu ya yanka ga aljani ya yanka ga boka ya yanka ga wani dutse ya yanka ga wani abu ya yanka na tsini Allah ya tsini mashi albarka baitin ya yi shirka inuwa Allah ta tabbata da su da makamantan haka Allah ke da wanda shi a nan gurin nake so in ɗanyi ishara an halitta ma musulmi su ci abinci na ahalin kitab yahuda da nasara haɗa an halitta musu ci amma ha da sharaɗi duk da an halitta maka ka ci abincinsu da shara'i bai halitta a gare ka baka ci abincin da in musulmi ne ma ya kama ka bai halitta baka da dama wasu suna amfani da wannan shuba a ya an ci halaka a yau wata da kuma tsayi ba tsamu da zai uku kitaba wa tsamu da zai uku kitaba hanyar kuma tsamu hanyar a ya daga kawo wannan shuba an halitta maka abincinsu da shara'i ya zamto ba haramun ba ne ba a addinin ba haramun bane ba ko da musulmi yayi misali an yanka domin yesu almasihu an yanka domin alyasuwa an yanka domin ruhul qudus ko wanda ke wani sun yanka domin gumki haramun ne kafi in ka sani sun yanka da sunan yesu almasihu haramun ne kafi wannan ko musulmi yayi wannan yankan ya yanka a yanka ya ce ya raka ya kaya ile yanka haramun ne kafi ko musulmi ne yanka a yanka ya ce ya faɗi sunan manzala ya ce muhammadu bin abdullah haramun ne kai to ina ga wanda ba musulmi ba ko kuma me yake wa suna yayi yanka domin wani wali ko domin wani gumki ko musulmi ne ya haramun ne kaci to ina ga wanda ba musulmi ba idan wannan shi ba kowa ya fahimce ba kai ma yi in kirki ne ke tazo dama kawai da ke kina a kiyaye dole ya ka samu tabbas wani ya iya cewa to ban sani ba sun sun ambaci sunan Allah ko sun ambaci sunan wani Allah ko kuma a shin sun yi domin Allah ko sun yi domin Yesu almasihu ban sani ba Allah akalle a wannan halar shine da yake suna min husni islam da bar itar kuma la yani ya da cikin kyakkyawan musulunci mutum ya bar abin da bai shaye shi ba innal halala bayna wa innal harama bayna wa bainahuma umur mushtabihat halak a bayyana ke haram a bayyana ke tsakanin su akwai wasu al'amurka masu shuba kuma yin taka shuba ta bakar ta bara da wa yarda wanda ya kiyaye fada shuba ya riga ya kubutar da addinin shi da mutunci barantana dukkanin malaman musulunci sun haramta maka wannan abincin da aka yi na da yake suna na kirsimeti domin wanda suka yi shi domin wani allah ko da sunan wani allah an haramta maka shi mu yanka musamman wabai wannan dama ana samun fatawa na wasu malamai wanda kusa kurai da kowane malami da kulle jawabin kabwa amma wannan shi ne da ɗan tsaworan abin da ya kamata kowane musulmi ya yake ya dace Allah ta yi maka Allah ta yi maka da kidan wannan shi ne ɗan ishara a kan haka kidan ko da musulmi yanka da sunan wani Allah bai halitta ba a nan ya ka tambaye shi to nan sun yanka da sunan wani Allah ka a sun yanka domin wani Allah na shirka kaci to in sun kama ka alade ci za ka yi in sun kama ka naman kare ci za ka yi in sun kama ka giya ci za ka yi ai shi ma ta'amuhun ne abincin su ne nafsu shi to don mutu a kiyaye haɗa Allah ta albarka Allah ta alfahim Allah kiyaye wannan mu'amala ba laifi bane ba amma mutum ya kiyaye abin da yake na da yake suna addinin shi haɗa malamai suke cewa a ibada ta yanka a ibada ta yanka da akwai wasu al'amurka na ibada wanda suke faruwa a cikin zuciya shine lokacin da kake yanka za ka dinga jin addin da ya rabu ya rabu za ka dinga jin kantuwa zuwa ga Allah kana yanka wannan dabbar domin Allah sannan kuma a ta'azim lahu za ka dinga jin kana girmama Allah a lokacin da kake yankawa wadda saboda ka kashe kuɗi don ka yanka domin Allah warraja kuma za ka dinga jin kwaɗayi Allah biya maka bukata ka ba nafsin wannan ababen da kake yi domin Allah shi kuma mushriki wanda zai yanka ga wani Allah haka yake kuma ya za ka tuna mu hada sannan kuma hallo talabul baraka yankan nan da kake yi kana neman Allah ya maka albarka a zuciyarka haka kake satsawa in za ka yanka kana jin wa'in na gaba shi yasa mai suke cewa dole ne mutum ya kiyaye tsanan bayan haka bayan wannan ababe na zuciya da akwai wasu ababe na gangan jiki hannunka lokacin da aka yanka a manzara sun ya nuna maka yadda za ka yanka kama da wasa wuka kama da yadda za ka danne dabba da sauransu don ka yanka ta yanka ne da zama ba ka yi ba irin yankan da ake a horon shi shi yasa wallahi duk mutumin da yake bin kwallo ba ka yake ci ko da baka ci ba naman alade ko naman kare a banza banza ka ci naman dabbar da ka kuranci ake sa a kashe ne asaqil karaba turan ce ko za ta kip ta mutu suka ce wai wannan ya yi rahama a kan ka ɗauki ka ka dadara to ka gana kuma za idan in za ka ci naman kwallo ba kai kan ka san da akwai ƙasashen da makiya ne da musulunci ka ga naman kwallo ba an kashi daga horon shi ina ta ga naman da za ta kasu ko da mukan ko daga china ko daga rasha ko daga amerika ka shiga titayinka amma daga maroc alhamdulillah musulmi ne daga alje musulmi ne ha daga mauritania musulmi ne daga nigeria yanki ruwa biyu ne ko jida da akwai hukuma ta nafdak inda ta daga ta ba da dama da akwai hukuma ta nafdak inda ta ba da dama galibar kowane yana iya amma da jida haka ne abin tika ha? saboda ana iya nika komai a sa maka ba ka iya gane ba Allah ke raba na a ciki a markaɗa ba ka sani raba Allah ke sannan kuma zama ne suke ta he kuma baitin ibada ta zuciya baitin kuma ibada ta yanayin yankan da za ka yi sai kuma ibadar da za ka haɗe a bakinka lokacin da za ka yanka za ka ce bismillah wadda kuma kana iya karawa allahu akbar da sauran an kaɗan da suka zo a kowace yanka na ibadar da aka wadda allah ke maka allah sai alfahari insha allah wannan eh da akwai saura ko da na san na ƙarshe ne ma muka ɗan tsawon muna iya yi da sa wannan insha allah shi ne na ƙarshe daga shi kuma ya asali na biyu ko insha allah malaiki cewa wa dalilun nazari qawluhu ta'ala yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira malaiki dalilun nazari dalili na addawal annazru shine addawal ibada ta bahance kayi wa Allah alqawli zaka yi wata ibada zaka yanka zaka yi ibada zaka yi azumi kala biyu ne malamai suke cewa annazar da akwai annazar al-mutlaq da akwai kuma annazar al-muqayyad da akwai annazar al-mutlaq ko ya haka nan kace insha Allah na dauki alƙawari zan yi azumin kwana goma insha Allah na dauki alƙawari zan yi sabka guda insha Allah na dauki alƙawari zan yi karatu insha Allah na dauki alƙawari zan yi sadaka ta kaza mutlaqan ba tare da kasawa Allah sharadi ba in ya baka kaza to wannan mustahabbi ne kuma hannun ibada ce tsalla da ko kuma annazurul muqayyad addawal wanda wanda yake muqayyad wanda yake ka iyakance ka sanya ma Allah sharadi kace ya Allah in ka bani lahiya zan yi azumi shi yasa malamai suke ce wannan makruhi he Allah ya baka lahiya zaka yi azumi wannan makruhi amma kuma in ka riga ka yi dole ya kashi kashi ya Allah in ka bani bak da yake cikin yi zan yi azumi in ka bani matsayi kaza na mataki kaza zan yi azumi in ka bani mataki kaza in ka bani ilimi in ka bani mace ta gari ta kware in ka bani matsayi kaza in ka bani kuɗi kaza in ka bani aikin yi zan yi kaza ka nazumin muqayyad ka tsayyade ka sanya ma Allah sharadi in ya baka kaza to za ka yi to shi sa aka ce bakhi wannan me yake sa makruhi ne irin wannan nazarin amma in ka riga ka yi dole ka ci to kuma ne da akwai annazar al-mu'allaq annazar al-mu'allaq shi kuma yana shiga cikin annazar mutlaq da al-muqayyad shine annazar mu'allaq ka allaka ya addawla inka da wata rana ko da wani wata ko da wani lokaci ko da wani guri shi ma in babu abin shirka a cikin wannan ababen shi ma dole ya kaska amma inda shirka ko da sabon Allah a zata baka cikin sannan kuma ta wannan bangaren ta wani bangare nazar kuma kala biyu ne addawal ɗin da yake ha'a ne ga Allah maɗauke sarki dole ka cika shi addawal ɗin da yake saban Allah ne haramun ne ka cika shi man nazara an yi fi Allah fa yi tsayahu wa man yi nazara an yi asu Allah fa la yi asu haka zuwa a hadisi madala ce duk wanda ya addawal zai wa Allah biyayya zai yi ibada to ya cika duk wanda ya addawal zai saba wa Allah kayi alkawari in ka samu kuɗi za ka tattara 'yan mata a yi fikinik a jera a yi wanda kaɗe-kaɗe to kaga da ka samu a hannu ka warware wannan addawar ina wadda wannan shi yake ke wannan su ne nau'ika na addawar to in kayi addawar ɗin da yake na ɗa'a ne da ana ɗauka sarki dole ya kaci kashi wadda ko da makarushi ne ga wani nazar ɗin da kake sawa allah sharaɗi allah in ka bani kaza zan yi ma kaza a wannan shi ne wajen an karahiyar shi malamai su cewa wannan nau'in makaruhi wadda kenan wannan shi dukkan su dole ka cika su in yi zanto na tsara amma in yi saɓon allah ne haramun ne ka cika wadda allah ce muka malamai ce wa dalilin nazar dalili na addawal bakance wadda shi ne alkawali na yin ibada wadda kawulun ta'ala ta tsara allah ba'auke sarki yufu ne bin nazar allah yana yaban bayi nazar na kwarai yake cewa yufu ne bin nazar sun kasance suna cika addawal alkawalin da suka ɗauka ma Allah maɗaukin sarki na ibada wa ya kafu na yawman kuma sun kasance suna tsoron wani wuni wannan wuni mai tsanani kana sharru wa mustaqira sharrun wannan wuni ya zamto a yaɗe ki a watsa ki ay muntashira wada wannan shine kenan dalili na annazar addawal to da addawal in mutum ya riga ya yi shi dole ya cika in ya zamto babu saƙon Allah maɗaukin sarki in kuma da saƙon Allah maɗaukin sarki haramun zai cika kuma mun riga mun ga nau'ika da kashi-kashi na addab wanda ke shi ne ƙarshe na al'asulul awwal a ga yanzu muka ƙare al'asulul awwal wanda ke nuna ta lalle a wannan littafin da akwai karatu wanda yau karatu na nawa ne muka yi wannan al'asulul awwal tun daga farko ta zuwa al'asulul awwal karatu iya juna ko shidda ko na bakwai na shidda ko kaga wannan kira ta lalle a littafin da akwai karatu domin littafi ne wanda zai lakashe maka ma'aluma masanya a kan addinin musulmi Allah ce maka Allah ta alfari abinda maka faɗi ne Allah ta shi mu zan hasatu abinda maka ne kuskure Allah ta fara mana insha Allah a karatu na gaba za mu tashi daga al-aslu tsani insha Allah Allah ta albarka da sai insha Allah كان ربنا سبحانه وتعالى وبحمده وسبحانه وتعالى لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك